أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاكم ناصر الحاكم الحاكم ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سبيل السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قرب الأقراب فريد دهره على الإدلاج حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ورضي الله تعالى عن شيخ أمرتي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله شبراء مصدق الله أسأل بأن يجعلنا من أهل الصلاة والأمن والستر والكمال واللطف بجاه رسول الله يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمينا ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله منا مجانا أكن لا تسابقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال من ذا الله وهو الإمام الجنة wanda ya riga liman sallama yana da sallah wanda ya riga liman niyya yana da sallah saboda haka ka zamo tabi'un lal ka zamo tabi'un ka bi annabi muhammad saboda haka annabi muhammad huwa al-imam manzo Allah yake bi cikin kowane irin lamari sai ya gabatar da lamari tukun ake bibiyan bayansa shine jiya muka yi magana wata kulla inda Allah sabiyun alimun ita kulla fi ihimali haƙƙi wata tsayi hurmati sallallahu alaihi wasallam abu dalibul makki yana faɗa yana cewa ai la tasabiqu bil kalam karka riga manzon Allah yin magana magana manzon Allah zai yi abu ka bari yayi min al'adadi ka bi bayan maganarsa wa tubli zulahu kar ku faɗi munana ko kar ku kaurara manyan maganganu wala tunadu bi ismihi nida'an ba'dhin li ba'dhi kar ku kira manzo Allah da sunan su kamar da kuke kiran yan abokanan ku walakin addimuhu ku girmama manzo Allah wa kiruhu ku kamba ma annabi wa nadu ku kira manzon Allah da mai biya sharafi da mafi ɗaukakan mahin ba yi nadi bihi da mafi soyuwan abin da za a kira shi shi ya rasulallah ya nabiyullah ya ayyuhal mudabbir ya ayyuhal mudabbir haka da ya a kira annabi Muhammadu bid takhimi wat tawqiri والتعزيم والتعزيز والتبجيل صلى الله عليه وسلم وهذا قوله في آية أخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على عهد التاويلين إيه لقد كنت تاويلي ولا يمكن وقال غيره لا تخاطبوا إلا مستفهمين karfai magana da manzon Allah sai dai kuna neman ku fahimci abin da ya rasulallahi ta ce kaza ya abin yake muna son mu gane amma ka kawai ka kira shi babu da sun mahawwafahumullahu ta'ala bi hamdi amalihim Allah ya tsoratar da sahabban annabi da mu bi hamdi amalihim duk wanda ya daga murya gaban kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tahabata amaluhum wa hum la yashkurun za a rusar da ayyukansu ba tare da sun sani ba Allah ya kiyaye in hum fa'alu zalika idan suka aikata haka wa hajirun minhu ka tsoratar da su daga matsayin annabi Muhammadu ba a taba annabi a sha kar ka ga annabi mutum da ya kamanta kar ka kalle shi in ka kalle shi an musuluncin shine annabin musuluncin shine annabin amma idan baka fahimta ba kai za ka dinga ganin wani abu ne daban musulunci annabi kuma daban amma annabi Muhammadu ne musulunci duk abin da ake son ka gane komi kun ga daga kan alwala har zuwa sallah daga kan aikin haji zakka duk ana son a gane da kai annabi idan ka koma daga kan in ce babba gugu har farfaru har hajjatu karatunmu to duk abin da ake so ka gane annabi ka gane annabi alifun ba'un allahu muhammadu ma'ana su kira alifun ba'un allahu muhammadu da shi ake son ka gane domin ai allah ya kira al'umma da sunan ne da sunan da da ismun lahi allah ya fara bismillahi ismun lahi baɗin muhammadu bismillahi bi kana ma kana farkon alastu alifun alastu alifun ali allahun alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ba'un bale annabi ne ya amsa haka abu yake haka abu yake saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana karanta ulumu bangaren fanni fikihu kake karantawa annabi ake son ka gane wani yuridu lahu bi khairan yufaqihu fi din balaga kake karantawa badi bayani bayani ma'ani bayani badi yana son ka gane ladabin da zaka yi a harshen annabi mantiki kake so annabi ne nahawu ne annabi ne ka gane ibafa mubafin wa mubafin bihi ka gane fa'ili ka gane mafuli ka gane ka gane mafulin ma'u ka gane mubtada ka gane habaru ka gane gashi nan dai duk abin da ake son a nuna maka annabi Muhammadu malamai ma sun ce da kakin ma'arifa ga baki ɗaya kusan da nawo ake yin ma'arifa ƙwarai da nawo ake yin ma'arifa domin na yi fa'ilun fa'ilun to duwayen nan in ka koma kowane ɓangaren fanni da kake nema ana son ka gane annabi ne a gurin wakila nazalat al-aya wannan aya ta sauka ne fi wafdi min bani tamim wasu jama'a ne na kabilan banu tamim wakila fi gairim wasu ta ta wasu ne a ta wannan iya in su ne banu tamim sun zo wajen annabi fana da sai suka kira manzo Allah ya Muhammad ya Muhammad ukhruj ilaina ka fito wajen mun zo wajen ka fa zabahum Allah ta'ala biljahad shine Allah ya zarge su bil taraktuka litasari ya ajaba mahab sai Allah ya zarge su bil jahl da jahilci masu kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujrati aktsaruhum la yaqilun وصفوا بأن أكثرهم لا يعقلون الله يصفر تاسد مفيا يونسو باسد هنكني وكلا نزلت الآية أنت آية تاسو كان في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر وعمر an samu wani muhawara tsakanin sai na babu karni da umaru tsakaninsu an samu wani muhawara ne bayyana ya dai nabi sallallahu alaihi wasallama a gaban manzo Allah waqti lakin jara bainahuma an samu sabani wannan ga abin da yace wannan ga abin da yace hatta irtafa'at aswatuhuma har suka daga murya a gaban manzo Allah wakila aka ta nazalat fi sabit bin qais bin shammasi sabit bin qais bin shammasi sabit bin qais bin shammasi habibu rasulullahi mai huduwa ne na manzo Allah amma huwa kanahu baya ji sosai in zai yi magana sai yayi da karfi shi ba kurma ba daidai kenan ko yawa to daidai wannan sabit bin qais bin shammasi shine wanda yake da jiya kamar nayi magana kusan akan shi wanda bayan ya rasu aka gan shi a baccin ya faɗi a bayan ya rasu ɗaya daga cikin sahabbai ya gan shi ya ce ka je ka gaya wa sai na ababakar lokacin da na yi shahada bayan na koma ga Allah wane ne ya cire silken da ke jikina shi ne sabit bin qais bin shammashi wa kana fi wuzunihi samam fa kana yarfa'u sautahu yana daga muryarsa a gaban manzo Allah فلما نزلت هذه الآية لوكتن da wannan ayar ta sauka a kama timan dilimi sai ya zauna a gidansa baya fita wa shi an yakuna habila amalu sai yana jin tsoron kar Allah ya rusa aikinsa wakila kwanansa uku bai zo ba yana ta kuka sai da yarsa ta tashi ta zo wajen manzo Allah manzo Allah ya ce ina ba mai ki ai ayar da aka saukar an ta habata amalukum wa antum la tashkuruna yana nan yana ta kuka yana ganin rashin ladabinsa ne a kansa ne ayat ta sauka sai manzo Allah ya sa a kira shi aka je aka kira shi za mu gani yadda manzo Allah ya masa a gaba insha Allah suma atan nabiya sai zo wajen manzo Allah fa qala ya nabiyallah ya manzon Allah laqad hashitu an akuna halaktu ai na daina zuwa ne saboda ina tsoron kar in halaka na lallahu anna jahra bil qawli ubangiji ya hana mu kar mu bayyana kar mu daga murya a gabanka wa ana imru'un jahiru sauti ni ko ba zan iya magana a hankali ba irin irin murya ta kenan fa qala lahu nabiyyu sai manzo Allah ya ce masa a lokacin ya sabitu amma tarda anta isha hamidan kaji bisharar mai abin ama tarda yanzu baka yarda bane an ta isha hamidan ka rayu cikin godiya wata kutar shahidan kuma a kashe ka shahidi wadda da kullum jannata kuma ka shiga aljanna insha Allah abin da manzo Allah ya ga musu eh ama tarda baka yarda bane an ta isha sa'idan hamidan ka rayu mai godiya wata kutar shahidan kuma a kashe ka shahidi mazala ne faɗa nan zai mutu shahidi kuma ɗan aljanna ne kuma ya mutu shahidin domin fakuci da yau mai yamama a ranar yamama aka kashe shi wannan wakatul yamama wanda ake kiranta da aliyom yomul jibiliya an yi ta a najaru aka yi da mutanen najaru mutanen garin mutumin da ya ɗan taimiyya mutanen tsoro su ne suka kashe mahaddata saba'in suka sa banu hadisa suka zuba su a cikin arijiya najaru najaru waruya an rawato ana ababakaran ana ababakari sai na ababakar lamma na zarar hajiyar aya shi ma wannan aya lokacin ta sauko ƙala sai ce wallahi ya rasulallahi ya manzon Allah na rantse da Allah la muka ba'ada ha illa ka ashi sarrani ba zan sake daga murya a gaban ka ba sai dai dinga magana da kai kamar muna sirri to haka ko kana kusa da sai na babakar ba za ka sami yake faɗa wa manzan Allah ba saboda ladabi saboda abin da Allah ya ce an ta haɓata a amalin mu an tulla ta shuru kaga ai gaskiya ne kula ikan lafi nan ta hana Allah kulubuhum littaqawa Allah ya jarabci zuciyarsu da tsoron Allah to tsoron Allah ya bayyana ai ko wa ana umara shi kuma sai na umaru kana idza haddathahu haddathahu ka ai sarar shi ma zai magana da manzalla yana magana wa manzalla ba wanda yake ji ma kana yi wa rasulullahi shay'an ba'da aya hatta yastafinu ba wanda ba wanda yake jin maganar sa da shi da manzalla da kuma sai na murhin yayi magana daga nan kamar yadda kaji lafi kan nan kamar ana zaburar da mayaka daga nesa za ka ji da kai ke ka san akwai irin mutanen nan wanda zai zo kuna waya ma nan sai ta shebar ka wai na wai na sirri da abin da yake kana ji kuma sirri yake zahirun sauti murya tana da ba zai iya magana a nace ba sai ka ji kaka kaka kaka kaka amma iya gaskiya yin su kenan saboda halitta ne amma tare da haka saboda Allah baya so sai na Umar ya komar da muryar sa ya zamo kankanuwa dole a gaban Annabi Muhammad kaga wannan biyayya kenan na gaske kabi saboda duniyar kwana nawa za ka yi in ka ji ka ce za ka yi yadda kake so sai a maka yadda ba ka so eh kai kuma fa anzalallahu ta'ala fihim إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة sun samu gafaran ubangiji wa ajarun azimun kuma da rana mai yawa wakila aka ce a nazalat innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati sune wa'ancan banu tamim yan ƙauyen fi gairi bani tamima suka ce a ba banu tamimin ba ne na dawo da isbi wanda suke kira manzo Allah ya Muhammad warawa Safwan bin Asal Safwan bin Asal bain bain annabi fi safari yana tsakanin matsala cikin tafiya akwai Safwan bin Asal akwai Safwan bin Mu'attal to na samu ɗaya daga ciki a kansa ne rikicin sai da aisha ita shi ko safuwan bin asal ko safuwan bin mu'addar su biyu ne amma daga cikin waƙiyar da ta faru in wannan din ne dai zan kawo abu in kuma wancan din ne an ji dai a san mene shi ma kaman abu zarar da gifari ne shi aka tafi yaƙi shi ma baya dawowa sai kowa ya dawo shi ke zuwa baya duk wanda ya gaji ya jefar da abubuwan shi kuma ya kwaso kayan sai shigo da shi madina to bayan an tashi a yaƙi ne da aka tashi a yaƙi sai ya zamo kowa ya tafi sai da aisha radiyallahu ta'ala na ita kuma wanda suke ɗaukanta akwai wani abu da suna kiran shi darbuka da hausa wanda kaman mazauni ne wanda ana samun labule a dora a kan rakumi mutum yana iya zama a kai to su sai suka ɗauka suka dora a kan dabbar don manzala salasalama yana zuwa yaƙi dita yana zuwa yaƙi dita domin cikin matan manzala ba wanda tafi manzala wajen ya kuna kamar ita ƙuri'a ake yi dan za je yaƙi sai yi ƙuri'a in aka ajiye in ta ɗauka sai Allah ya ce da ita ake so duk ɗaukan ƙuri'a da ita Allah yake so a ciki duk ɗaukan ƙuri'a da ita da ƙuri'a yake shikenan sai suka tafi ita kuma ta je ta kwanta a gindin wani bishiya suka tafi shi kuma garin ebe-eben kayan da aka yi fada a yaƙi zai dawo sai ya ga kamar ita a kwance da ya zo sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yawai ta faɗan inna lillahi wa inna shi ta yasa da ita abinci an shigo madina an sauke darbuka ba su da aisha ciki shi kuma da tashi zuwa sai ya ɗora ta a kan dabbansa ya riƙe dabbar ya shigo da ita madina daga nan ne abdullahi ibn ubay ibn salul ra'asul munafiqin sai suka ce ai akwai abin da ya faru wannan shine bala'in da ya zo wa gidan musulunci har yanzu ana cikin shi mazalla ta zo gida shi kuma ya dinga na sharawa ya dinga na sharawa har hassan ibn sabit sai da shiga cikin abdullahi ibn rawata hassan abdullahi ibn rawata ya dai karatu a cikin sujudai hassanu nake zai sai da ya shiga cikin rikicin shi ma ya taya akwai maganganu dai maza Allah sai saboda nunawa duniya a lokacin kuma madina ba bayan gida a cikin gari ba fara yin bayan gida a cikin gari ba duk waje ake fita a jada to sai aka tashi za a raka ta bayan gida sai uwar shi ɗaya yaron da sayidina ababakar ne yake kula da shi sai uwar ta ce waya hannis ɗau sai aisha ta ce me yasa kika zage ta ba ki ji abin da yake faruwa ba ta ce ba ji koyi ba sai ce to ai abin da ke faruwa ai kin ji kin ji kin ji ta ko shine maza Allah yake haɗe mun fuska shi ne ta dawo gida ta ce ina haɗa ka da Allah me na maka ya ce ba komai to ka faɗa mun menene yake faruwa ya ce ki koma ki je gida zan so shi ne ɗauke ta ya kai ta wajen sai na babakar da ya kai ta wajen sai na babakar sai na babakar ya tambaye ta ke me ke faruwa ta ce ta wata samun da ke faruwa ba ta ce da ta dinga kuka sai da hawayen ta yi ƙafi ba ya yiwuwa saboda wannan bala'i manzala sai da ya kai ya zo masallaci aka taru labari kuma ya dinga cika gari ya dinga cika gari har ana ba da doki a tashi aje wani gari aje ba da labari shikenan manzo Allah ya tsaya a masallaci ya hau kan mimbarin yace ina haɗa ku da Allah wa ya taɓa sanin Aisha da wani abu na sabon Allah sai da Umar ya ce ya Rasulullahi kai ne ka ce mana muna sallah ka cire takalminka ka jefar sai ce jibrilu ne ya ce na taka najasa sai ce wanda zai taka najasa jibrilu zai gaya mar ya taka najasa shine zai zauna da matar da ta yi fasikanci jibrilu bai gaya mar ba ya rasu manzo Allah ya tashi sai je wajen Hafsatu yar sayyidina Abubakar yar sayyidina Usman Umar me za ki ce a kan aisha yari umar hatul har kishin mata ce gaskiya ba za ta yi wannan aikin amma dai yarinya ce wanda ta iya cin abinci ta kwanta ko ji hafsat ta ce amma dai yarinya ce za ta iya cin abinci ta kwanta a gudu ta yi baccinta amma ba za ta yi wannan sai da tuna hafsat ya zaga matan ya tambaye su kowa ba wanda ya faɗi wani mummunan kalam to shine Allah ya saukar da aya kusan goma sha akan ta suratul anzalna hada innal ladina ja'u bil ifki usbatu shine Allah yi daga daga ana yi manzala sai tashi sai ya zo wajenta sai sayyidina ababakar ya ce ya rasul ya ce aisha ki gode wa annabi na ka ji ma'arifa ita ce la ashkuri la wallahi la ashkuri ya rasulullahi ta ce ba zan gode ba ta ce ba shi kubutar da ni ba allah da ya kubutar da ni ne zan gode ba amma shi ba zan gode ba ki ai ya ga bala'in da nake ciki to wannan shi ne to kaga daraja ne to sai daga baya sai zamo shi safwanu ma ba namiji ba ne inni ne bai taba aure ba ba zai iya aure ba balle ba zai ma iya aure ba balle ya yi aure balle kuma abu da suke faɗan ya faru wannan shi ne mazala a taɓa shi a ina za ka taba shi kai abin da ka ga dama kai ma sai ka saurara Allah ke ya ce in za dawo a radiyun bi sautin lahu jahawari wani mutum ya kira shi ce ya aya muhammad aya muhammad to kulna lahu sai muka ce wannan balarabin in aka ce a radiyun balarabin kauye ugudur min sautika kai kasa kasa da muryarka bai na kakar nuhita an rafa sauti an hana kar a daga murya akan manzon Allah wa qala Allah ta'ala ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu haka ne go la taqulu ra'ina wa qulu zurna go ra'inan kalma ce wadda sula yahudawa suke yin kamar mummunan kalma na eh ra'ina ba ana ba al-mufassiri na iya lokacin kana fil ansar lokaci wanda kasance cikin mutanen Madina nuhu an qauliha an hana kar a faɗa wa manzon Allah ta aziman linnabi saboda girman manzon Allah saboda kalma ce wadda ta riga ta fito fili wannan an faɗe shi to ba kalma ce mai kyau ba to su kuma suna amfani da wannan kamar al'ada ana amfani shi sai ce ka kana faɗa wa manzo Allah saboda kawar saboda tabbatar da matsayin manzo Allah wa tafsilan lahu saboda ɗauka kalmar manzo Allah li anna ma'ana ar'ana nar'aka eh ka kalle mu kalle ka fanuhu an qawliha sai aka hana su iz muktabaha mahukuntanta ka annahum la yar'awnahu illa bi ri'ayatihi lahum manufan kenan bal haqqahu an yar'a shine mafi cancanta an yar'a ala kulli halin ya kalla wakila kanat al-yahud turadu bi halin nabi an ce ana yahuda suna gudanarwa da manzo Allah suna siffanta shi da tsoro bana almuslimuna an kauliya sai aka hana musulmai kar su faɗa mun Allah kadan lidari a saddan ke wa mana an litashbihi saboda kar mu kar mu kama da su fi kauli a cikin faɗin salimu sharakatin lab da lafazin mu ba shi muke nufi ba amma yayi daidai da kuma su kuma a wajen yahudawa ba magana ce mai kyau ba wakila gaira ha za ka ce kuma ba hakan ba ne kawai wannan ƙa'idodin da ake bawa sai na rasulullah kenan faslun fi adatin sahaba menene al'adar sahabbai fi ta'azimihi alayhi salam cikin girma manzo Allah wa ijlalihi wa tawqirihi ya suke girmama lamarin annabi ya suke kambama lamarin annabi حدثنا القاضي أبو علي السداشي وابو بحر الاسدي مثل ما يجي عليهما في الاخر قالوا حدثنا احمد بن عمر حدثنا احمد بن حسن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابراهيم بن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن مسنى وابو معن الرقاش وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا بحات بن مهلب حدثنا حيوات بن شريح حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن آسي منذ وجن عمرو بن آسي من أسعد رسول الله نعم مغانا تنسشيني gwamna a zamanin sayyidina Umar bin Al-Khattab a Misra wanda kabarin sai na Misra har yanzu fadakar da hadisa tawilan ya ambaci hadisa da tsawon sa daga Amr bin Asi kala wa ma kana ahadan habba ilayya min rasulillah babu wani mutum ɗaya da Allah ya yi shi wanda nake so kamar annabi Muhammad inji Amr bin Asi wala ajalla fi ayni minhu babu wanda nake ganin girman sa kamar annabi Muhammad a ido na wama kuntu atiqa ana amla aynayya min ba na iya haɗa ido da manzon Allah ijlalan lahu saboda girman annabi Muhammad walau su'iltu an asibbahu da za a tambaye ni siffanta annabi Muhammad ma adabtu ba zan iya ba la'anni lam akun amlau aynayya min domin ban taba zirawa annabi ido ba ina jin kunya saboda yadda nake son annabi Muhammad وروى الترمذي إمام الترمذي روته دك أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرج على أصحابه من الله ينبتو وجن صحابنسا وجن زمن صحابي شيني مجلس الصوفة ها صفة صفة وجن باب جبريل to manzala yana zama da safai a nan gudun bayan gidansa bayan gidan annabi muhammadu daga nan a nan in ka zo wajen da manzala ya fi yawan zama kenan da safai wajen zaman sufai min almuhajiri da wal ansari daga mutanen maka da ansarawa wahum julusun suna zaune fihim abubakar wa umar a wajen zama akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar fala yarfa'u ahadun minhum basru ilayhi ba wanda yake iya daga kai ya kalli annabi saboda ganin girman annabi Muhammad illa isnayn abubakar wa umar sai abubakar da umar su ne suke iya kallon annabi fa innahu ma kana yanzurani ilayhi su suna iya kallon annabi wa yanzuru ilayhi ma shi ma yana magana su yake kallon wa ya tabassama ilaihi suna masa murmushi wa ya tabassamu ilaihi ma shi ma yana masa murmushi suna iya kallon annabi yana kallon su mafiya yawan sahabbai yaran sahabbai ne suke iya kallon annabi wasu sai sun koma gida suke tambayan ƴaƴan yaya sifan annabi yake yaran su faɗa musu amma ba za su kiya ba saboda zuciyarsu za ta yi kamar za ta fashe saboda haske saboda tsananin so da bishiyar annabi Muhammad Allah ka babu warawa usamat bin sharikin usamat bin sharikin ya rawato qala ataitu nabiyya na zo wajen manzo Allah wa asabu hawlahu amma saban suna suna gefen manzo Allah ka annama ala ruhusihim mutayru kai ka ce an sa tsuntsaye ne akan su gaba ɗaya ba wanda ke iya ɗauke kalli annabi Muhammad wa fi hadisi sifati a cikin hadisin siffarsa idan ta kallama idan maza Allah ya yi magana a karaka jula sa'uhu yana magana duk wanda suke gudun sun kai da kansu wani abu mamaki idan maza Allah yana magana kamar daga nan ana ji a masallacin dini kuma ba lafi da ba imut sautinsa sautinsa wata rana yana zaune yana magana an cika masallaci yana cewa an situ an situ injili su makanakun wanda yake gona sai sai zaune a gona yake wallahi tallahi sai ijlisu makanakum duk wanda ya samu guri ya zauna sai zauna gurin manzo Allah ke eh manzo Allah saboda haka kai waye kan annabi ne ba Allah ka ba mu Allah ƙara mana son manzo Allah kana ma la ru'usi matayru kai ka ce kansu akwai tsuntsaye wa qala urwatu bin mas'ud as-sakati wannan urwatu bin mas'ud as-sakafin nan shine manzo Allah yake cewa in ka ganshi da shi da annabi Isa yake cewa da kadi sun yi kama da annabi Isa haka haka manzo Allah yake eh yace urwatu bin mas'ud yace kuna kama da annabi Isa eh kama sosai kai ka ce tagwaye kuke eh saboda kamannin su hina wajatu quraish amul qadiya wannan hudaybiya kenan lokacin da quraishawa suka zo wajen manzala a hudaybiya ila rasulullah wajen manzala to urwat bin mas'udi saboda waƙiya da ta faru a hudaybiya shine laqad radiyallahu anil mu'minina izbas haka ne laqad radiyallahu anil mu'minina izbas ko na ga ta ta shekara wannan ce ba su fiye rasular annabin da laƙar radiyallahu an al'uminina shi wannan rikicin da ya faru na ƙabiyatu hudaidiyar wannan ƙabiyar waƙiya da ta faru manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tafi umra da ya zo zai tafi umra sai da ya kusa mutanen gari suka ce ba su yadda ba mutanen makka ba zai shiga ba me yasa ba zan shiga ba suka ce ba su yadda ba ya koma garin su madina ke ba zai shiga ba aka buga suka ce ba zai shiga ba shi kenan sai wani lokaci sai suka ce sai suka ba shi lokaci sai suka sa mai sharaɗi a zo a rubuta daga muhammadu rasulullahi zuwa ga ƙurai shawa ya suka ce ba su yadda muhammadu rasulullahi muhammadu bin abdullahi sai mazala ya ce aliyu zo ka goge sabon muhammadu abdullahi sai na ne ya ce ya rasulullahi da wannan hannun goge rasulullahi ya ce wala ba zai ba sai malamai suka ce to abu yiwa ba annabi ya yi umarni an ce abin umarninsa aliyu kuma ya ce ba zai yi ba ka san canza magana ba wuya musamman ana neman haɗa gulma sai malamai suka ce ai rashin goge sunan annabin shine aliyu ya san annabi al-hurmatu hayrun min ad-da'ati alfarman annabin ya fiye ji maganan da annabin ya zo maimakon a kama shi da laifi sai daraja ta karu an bayyana to anan ne to wannan ƙabiyan shine lokacin da aka yi da aka zo sai aka ce to lokaci ya yi a je a same su za a shiga makka lokaci ya yi fata wa makka jiya na gaya mu da manzo Allah ya bar maka Allah ya ce shi ma ya bar maka wa man ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله wanda ya fita daga makka muhajiran ilallahi ya bi Allah da manzansa ya bi Allah da manzansa annabi da ya san gunne to shi ma Allah ya san gunne shikenan sai Allah ya ce duk wanda yake da ikon fita bai fita ba to in ya mutu dan wuta ne eh an an an yi condemning din garin don an cire rahama eh kawai ana kallon wurin da azaba ne illa illa almustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wulidani alladhina la yastati'una al-furuja sai su to daga wannan ranar wannan hudaybiyar fatahu makka to ita ce ta zo ta warware sai a ranar ne aka ce an ɗauke amma duk wanda ya yi imani da annabi zai iya fita bai fita ba in ya mutu ta ɗan mutane saboda ba ba rahama a gurin sai Allah ya Allah ya toshe kofar rahama a nan gurin in kana son rahama ka ga ai wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi amma kana fita ko ka hanyar fita ne sun ma'adaraka wal mautu a hanyar mutuwar ta same ka fakad wa ka ajaru wa alallahi an aljanna amma in kana ciki ne baka fito ba in ka mutu dan wuta ne saboda me saboda wanda ake ganin wanda yake da izini wanda Allah ya yarda da shi ya bar da shine manzo Allah shine ainihin rahmatul rabbani to da aka zo sai aka ce to waye zai je ya gaya musu lokaci ya yi ga su an zo za a shiga sai na umar ya ce ya rasulallahi ta san dai ba wanda za a za a tura shi ya je a zauna lafiya in ban da usman ni dai ba za mu zauna da su lafiya ba usman shi ne zai fi cancanta saboda yan uwansa ne akan mulkin a lokacin su abu sufyan umayyawa ne manzala ce ce to shi kenan usmanu ka shiga ka ce lokaci ya yi mun zo za mu shiga da suka je suka rike sai na usman zai je dawo ne bai dawo ba kwana ɗaya bai dawo ba kwana biyu bai dawo ba kwana uku bai dawo ba manzala yana zaune ana jira ya dawo hankali sai ta ce ana kuskus ko sun kashe usmanu ne sai na babakar sai na umar ya ce to wa inda aka kashe usman billahi ya zai ba zama lafiya rasulu rasulullahi annabi ne ya tura manzansa su kashe shi to wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba shi ne sai aka dawo neman mazalla ana zuwa ya rasulallah alas na alal hajji ba a kan gaskiya muke ba mazalla ce fada na alal hajji akan gaskiya muke ya za mu karɓi ƙasƙanci a wajen ƙasƙantattu ba za mu yarda ba fa an ce an kai sai na usman maza Allah ya san ba kai sai na usman ba sai shi daga hannun sai na babakar sai ya rasulullahi muna mu baya a za mu shiga garin maka ko da bala'i sai mu fito da usman ko da bala'i ka tura wakilinka a ce an kashe shi wallahi sai dai duk mutane eh eh to shine kawai sai idan na hannu ya yi mubaya wa manzo Allah sai na umar shine na biyu sai sabai sai mubaya za a shiga manzo Allah bai ce musu yana da rai ba shine dalilin da qad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'una ka ta shi akan wannan to daga ranar ne shi ne ba da ya zama ko ba a kashe shi ba to aka zo an ba da izini a shiga to a wannan shigar ne kurwatu bin masudi sakaki yake cewa fara'a min ta'azina sahabihi lahu na ga yadda ake girmama sahabban manzon Allah ma ra'a na ga abin da na gani wa annahu la yatawabba manzon Allah baya alola illa tadaru du'ahu ruwan kafin ya fada ƙasa sahabbai suna kokari su cafke saboda su jafa saboda su samu albarka wa du'ahu yace wa kadu yatatiluna alaihi ko kuwa suke yi da kowa in ka sami ruwan da manzon Allah ya taba kai kuma ka shafi danshin kai ba ka shafa a jikinka neman albarka wanda ce ba a na ji wani mahaukaci yana magana wai fattaki ya zo wajen shaudari shaudari ya shafa kansa wai yake cewa wai ga irin abin da muke yi na ji wani mawa har kace ne wai ga abin da muke yi sha sha sha banza bai san wannan me ake nufi da shi ba ta yi wannan ba kwami na kurin yana hannun kurayen amma abin yadda yake faruwa kawai da yake jahilai ne aksa maza Allah ba shi ya shafa kan Anas bin Malik ba da yake ya isu karnan zai yi rayuwa wai barakallahu fihi sai da ya zamo ya haifi a ɗari biyu ya yi shekara ɗari a duniya dabinarsa duk shekara tana yin ‘ya'ya sau biyu da musaila matal kazzabi da ya shafa kan ya haka yi ai an gani an gani saboda haka mu malamanmu ware sunan ambiya masu gadon annabawa ne masu gadon annabawa ne in ba su san wani karo ba ne da yake gidadawa ne amma wata rana za mu gaya musu karan su da suka yi da shau zairu suka sha wahala za mu gaya musu so nawa suka yi karan an kai ba za su kai ba kuma ina faɗa muku kujera ce ta makami ba ya sun yake yi ba ba ya su bane kujeran makami ba ya su bane ba faɗa yake yi da su ya ja wani abu Allah ya haɗa su da bala'i ba wallahi ba haka ba kujerar ta makami ce dai makami ne kana taɓa kujerar ne za ku haɗu da bala'i taɓa kujerar kawai ko ɗansa ba zai kai ba kujerar ne kamar ɗan shugaban ƙasa ne ya fita waje ya gama komi da gida sai ka fita a guje ka rungume shi security sa kai ka lahira to rauhanan da suke bayan su shehu ɗayaru ai ba su sojojin da suke bayan buhari ba rauhanan suke bayan sa sojojin najeriya ba su kai siya saboda abin da ya yi a cikin tafiyar su zuwa ga Allah ta haka abubuwa suke Allah ya kiyaye wala yamsuku usaqan manzo Allah baya tofar da kaki wala ya yata na hamunu hamatan ko ya fyace majina illa talauƙawa bi a kafa bi a kafihim mazala yana ha yana tofawa sahabai da suke tsalle suke tafko tsalle kowa ka annahu ya ƙasar filani kamar da su kashe juna saboda kar ya fada ƙasa su mulki a cikinsu wanda ya samu wanda ya shafi dashin jikinka don ya shafa cikinsa don neman albarka da Allah wane ne suke da alaman irin haka ka taba ganin shehun dan zala ya kaki to matan shi masu raki a wani shi watakila ma sun ga yi kakin mai kauri a gida su ce wani shege ne ya zuba ai bai yi hidima wa ne muhammadu ya kai ga haka ba bai ba suna ganin kamar shirme ne ahmadu bin hanbali rigar ya haya bin ya hayar laifi imamun hadisi ne malamin bukhari maliku bin anas ne ya jika rigan ya sha saboda neman albarka rigan ahmadu bin hanbali ya jika rigan ya hadu ne ya hallaye shehin maliku ne ya jika ya sha don ya samu albarka riga saboda haka wanda ya sani ya sani wanda bai sani ya bai sani to su kamar abin tausayi ne amma kuma yan iska mutum ana jin tausayin ka ne amma kai baka san ana jin tausayin ka ba bayan mutum gashi abu ce amma yana ganin kamar waye kuma jahili ne bi kulli ma'ana amma yana ganin kamar shi waye ne ba kuma abin da ya sani malaman duniya sun tafi da mu je gaba za ku gani yadda ake ganin cewa wannan kayan na ce mayafin matsala salama yana hannun sai da aisha aisha ta bar wa asma'u saboda asma'u ta yi tsawon kwana domin sai da aisha shekarar ta sittin da tara tara su amma asma'u ta kai shekara ɗari da ɗaya ta kai shekara domin sai da aka kashe ɗanta abdullahi bin zubairu ma a gabanta ta kai zamanin su hajjaji mayajin mazala sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo bayi da lafiya ta tsofa na a ruwa ta yaka ta bashi shikenan ya warke kowane irin cuta ne gashi nan cikin sihaya duk gashi nan shin ba sa karantawa ne ko kuma sun yi kurman da gangan ne sun yi kurman da gangan amma kuma wani abu mamaki an sha ruwan wankan gawar da taimiya amma wannan ba komi duk suna ne yana daga cikin suna wannan suna ne an sha sai da mutane dubu ashirin da suka yi layi suna shafan gawansa saboda neman albarka shi yana da albarka amma babu a rajen annabi karsan karsan wancan gawa mutane dubu ashirin ne suka mutane suka yi suna shafan gawansa sun je neman albarka ga shi na cikin hukudi duriya Allah ta ce manzala fadala kudi a wujuwahum wa atisadahu su shafa jikinsu da fuska hukunsu wala tasqur minhum sha'ratan gashin kan manzo Allah ba wani abu talha shi ke wa manzan Allah aski shi ne ma'askin annabi Muhammad shi ne kuma yake kaho wa annabi Muhammad wanda kahon shi na gaya muku lokacin da ya yi masa jinin da ya ja a cikin manzo Allah sai ya ba wa Abdullahi bin Zubairu dan Asma'u jikan sai da Abubakar ya ce je ka ɓoye shi ka zubar da shi gurin da ba wanda zai ganka yana zuwa sai ƙasa ta buɗe ce a abin ki cancanta kawai sai yi ba ya shanye kayansa ya share ba ya dawo mazalla mazalla ce yaya a ba ta wurin ce fi makanin layar a wa'ada mazalla ya ce wayoyin laka linnasi wayoyin linnasi minka la ta masakan naru illa ta hillatul akasari وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسبا مقضيا شنو القول شنو القول manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan lokacin da aka zo za a yi aski wa manzo Allah a riwayar Muslim da Bukhari ce da aka zo ya fara daukan ya raba gashin kan annabi gida biyu ne da ya dauki rabi ya fara yi aka ce hannun dama ya fara sahabbai suka zo suna kokuwan kowa ya samu gashin kan annabi kokuwa kowa ya samu gashin kan annabi Muhammad shi kuma gashin manzo Allah yanzu aka yanke gashin ka aka ajiye yadda yake cibir cibirin nan har ranar tashin kiyama baya karuwa to gashin annabi kuma ko an yanke yana yana rayuwa yana ƙara tsayi yana rayuwa yana ƙara tsayi ba irin kowa bane kuma wani abin mamaki shobran yana cewa wani abin da mutane suka kasa ganewa wani yatsa ne ya fi tinsar hustar husta sababa ifhama ko wacce ta tafi tsayi to sababan manzala shi ya fi kofi tsayi ta nan ma an nuna maka ba ɗaya ba ne wannan almusabbaha na maza Allah ita ta fi kowanne tsayi a cikin da kafan da yatsun kafansa da na hannunsa su suka fi kowanne tsayi to sahabbai sai suka zo suna kokuwa kowa sai maza Allah ce kan su yi kokuwa su yi layi abu dala rarraba musu gashin kowa ya rike Khalid bin Walid sai ce ya sai ce wa abu talha ina roƙonka dan Allah ne ina son tsakiyar gashin kan zankon tsakiyar kan manzala wannan gashin nake so eh za ka zo rabawa sai aka ba shi nana sai ya kulla ta a matsayin laya maganin mayu idan ya sa ya ce ma ƙabaltul aduwa illa zafi ban taɓa shiga cikin abokanan gaba in sa wannan hulan ba sai na yi nasara a cikin safon matsala ba wanda ya yi yakin da halin bin wali da ya domin a ce ya yi yaki so dubu so dubu wata rana a yakin hular ta an kai musu farmaki sun dawo da baya ai da ya duba ya ce ina lece a koma ana cewa kayyata ina ba zai taɓa barin wannan hular ta koma hannun makiyin annabi muhammadu ba wallahi sai da ya ɗauko hula sai da ya ɗauko hula gashin ana cewa me ya za ka kya kai ce gashin manzan allah yana ciki gashin manzan allah yana ciki wannan yadda ake ganin annabi muhammadu da jima annabi kenan to yaya mutane ta ina suke so me suke nema me suka sani a wajen annabin an bar shi kawai kamar mai sai da kuma kan hanya shine kawai ya zo muku ya gama muku aiki ya tafi malamin ka ba ya ji shi daraja domin ka gaya ma malamin su bakar magana gobe za kore ka ya faɗa ma ka yi jayayya farkon iskancin ma sallama biyu akwai wanda ya ce assalamu alaikum da ya mace ce assa kafin ya kara wani ya gaura marmari lokacin babban babban kasuwa wannan kasuwa kafin ta kone kan ruwan nan ai masallaci su ne dambe nawa aka yi aka yi saboda kar wai dambe malam ya ce kar a yi sallama zuciya ya yi kuskure akwai wanda kuma ya yi sallama da aka kore shi a limancin aka fi ne ba a yi akwai wanda ya haukace wanda aka da aka na shi sallah a buwan milimi kenan eh shi ma ya yi sallama biyu eh aka ce malam ya kore shi an fi ne ba eh wallahi sai da ya haukace wallahi ba ba ɗaru ba in ka ki sharen masallaci ka ita kasuwa eh Allah ya kiyaye wala tasqud min sha'aratan illa illa ibtadaruha sai sun nemi sun kamo ta wai za a marahun bi amrin idan maza Allah ya ce a yi kaza shikenan ibtadaru amrahu a umarnin ake yi wai za ta kallama hafadu aswatahum indahu idan manzo Allah zai magana kowa zaka ji shi ne gurin tip wa ma yiduna ilayhi nazaran ta'ziman lahu babu wanda yake iya kallon annabi ta'ziman lahu ba zai yi ba fala ma raja ila al-quraish lokacin da urwatu bin mas'ud ya dawo wajen quraishawa ana yace ya ma'ashar al-quraish ni jitu kisra kun sani na je wajen mai mulkin kisra ke mulki cikin mulkinsa wa kaisara na je kaisara cikin mulkinsa na je wajen najashi wa inni wallahi na rantsi da Allah ba ra'aytu malikan fi qaumin qad mislu muhammad fi ban ga wani mai mulki tun da nake ba taba ganin wani mai mulki da mutanensa suke son shi suke bin shi kamar annabi muhammad shi ba mulki ba ne amma ya fi mai mulki mulki shi ba mai mulki ba ne amma ya fi mai mulki mulki allah ya ji kan za mu tsaya nan allah ya ji kan sufi ismail bin yaro na mun ziyarce shi da muka ziyarce shi sai muka tafi da hadiyanmu na salatin fati da muke yi a lokacin muna da gwaraza muna salatin fati ba tsankaftawa ga jini a jika ga kuɗi a hannu ba wani abin da kake so mutum ya zauna ba ma kajin ba ma ni ba taɓa shan wani abu don yi bacci ba dai ko ba zan yi bacci ba zan yi ba kawai ya haru na gobe in dai ba zan yi bacci ba kawai ba zan yi ba ni ne na ce ba zan yi bacci ba to ba zan yi ba kawai shi sai kuma Allah ya daure min yanzu in na ce ina son kwanta kuma sai a bari in na kwanta kuma sai yi bacci ka sha baya ne kuma tashi lokacin da nake so haka Allah yake da muka tafi masa akwai alhaji datti ce la Allah ya masa rahama da alhaji su masha Allah da motar sa muka ci mun tafi a lokacin sakataren alhaji yana zariya muna zuwa aka ce baki sun zo to a tsarinsa in baki suka zo sai sun ci abinci shi zai sa a yi abinci ko nawa ne sai kun koshi tukuna kuma ba zai sa a buɗe muku kofa ba sai ya sa an kawo kwanon abincin ya gani da muka cinye abinci aka kai mara kwanon ya ci abin koshi ba a tsara aka ƙara mu kowa ya ce tashi ya ɗauko kwanon a kama yana ka shingiɗe da fitilansa na bai yawancin bayan allah haka da ka saurin su yana ya rage sai ya ce yan jiyar su shigo sai allah ji dan rai sakataren alazai ya ce a ni ma ɗan sai ya shigo cikin yana zariya ne a lokacin yana aiki alhaji abubakar sakataren alazai sai muka shiga sai ce Allahu Akbar cikin dare na gani daga cikin sahabban manzo Allah kaman Ma'az bin Jabal ya zo ce mun ƴaƴan shehu tijani suna zuwa to shi ne nake sauraro daga ina ne a shehu ne sai muka kawo hadiyar salatul fati muka bashi yana kashin gidan sai dashi zauna ya ce na karba hannu da hannu zan ba wa shehu rai sai ce kusan shubai ya ce wani mutum a ibadan ya shiga halwa ya yi salati don ya gama zalla bai kai ga annabin ba ko ba ta bugu ba sai ji labarin shi ibrahim ya zo shi sufi ne ke gaya ba sai ji shi ibrahim ya zo ya taso sai ya zo wajen shi ibrahim sai ce wa shehu ibrahim ga hadiyar salati sai shehu ibrahim ya ce hannu da hannu zan ba wa manzo Allah ya ce to kuma na yi alkawarin hannu da hannu zan ba wa shehu ibrahim wanda ba dan cikin gida ba zai ce shehu ibrahim din yana ina wannan ka dawo wajen mu zaka ci yawwa dan na san akwai wanda bai san abin da ake nema ya ce a mutum ya mutu a ce la gan shi wannan karatunka ne tsaya yawwa ana iya yin shikenan sai bayar da ya gama sai tashi ne sai shi ibrahim na son haɗa ma'anan magana ta ne da manzala baya neman abin ya gagare can sai shi ibrahim ya ce ina bawan allah nan da ya kawo hadiya na salatul fati sai sufi ya ce ka san shi ibrahim idan kana son ka ga aikin rijalul gaibi shi ibrahim ya ce yana son mutum ko a ina kake a duniya sai an dauko ka kawo ka ina mutumin nan yake ya ce kafin ɗan ƙanƙanin lokaci duk da mutumin da yake sai da aka ɗauko shi a kawo shi da shi ibrahim don na son faɗa warisun nabi gadon annabta babu abin da manzo Allah zai ce yana bukata a gaban sabansa a ce ya gagara baya yi haka shi Ibrahim babu abin da zai ce yana so yana bukata a ce abin bai yi wa a dama bai nema ba aka ɗauko mutumin aka kawo shi sai shawo ya ce masa ka je yau kun gama da annabi ka ce ina da shi a ranar ya ga manzo Allah a ranar ya ga annabi eh an yanke ba alfadafida eh wayan sadda anni idan wani abu ya tsare ka ga barin annabi dan nisa ko daji ko wani abu ya ce a zuciyar abu da take muna haɗe masu shaurai to a ka'idar abin yadda yake faruwa sai ya ce to na muku alƙawari zan ba wa shehu ibrahim hannu da hannu kuma dukkan ku ba wanda zai koma ga allah sai ya ga annabi saboda haka ne tunda ban gan shi ba san ba zan mutu yanzu ba أجل ما يمن وأجل واجي البين مجدنا وأجل باقي
أولى فكما يوجه وليس الأبد سوى وجوده إن ذكرت إنني مغلوب ولد بلك فيه مسوب فقهر عدو إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العديد كيف تهار المريد وكيف تنزله ما لا يريد تجي من العدو هنا عدو انه العاد فينا عادك من وجودني سوري وجني خيري وترك الامر الوصول بيري يا الجليل وجاء سارا نكرا قريبا يكي كل الاداء والعبد اغاظ فيه متين يا متين يا متين ولا جاء ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل لا يجيب سلينا للبخاري وآل بخاري اللهم صل على سيدنا محمد